إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalin sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna talata 24 ga wata na sha'aban hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 30 ga wata na hudu shekara 2019. yau insha Allah za mu yi darasi na biyu cikin littafin bulugul mara darasi na biyu insha Allah wa ganin darasi da ya gabata mukaddama ce shimhuda ce game da abin da zai biyo baya tambayoyi da aka yi ta yi wanda wasu ba su fahimta da kyau ba wanda ya kamata kuma a kula da su na ƙa'idodi da ya sa abinda zai kawo a ƙarshen kowane hadisi na za ka gane daga ina magana take ya yi bayani cewa in ce maka rawahu saba'a iyanin imamu ahmad imamu bukhari imam muslim abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah su bakwacin wannan ya ce in ce maka wabi sita rawahu sita iyanin kenan imam al-bukhari imam muslim abu dawud tirmizi nisa'i ibn majah banda imam ahmad kenan in ce maka rawul khamsa kenan banda bukhari da muslim kenan imam ahmad abu dawud tirmizi nisa'i ibn majah wannan su ne guda biyar da wuce wani lokacin maimakon ya ce maka rawul khamsa ya ce arba'a wa ahmad arba'atu ahmad kenan nan duk abu ɗaya ne da hamsa da arbatun ahmad din dai waɗannan guda hudun da imam ahmad ya ce maka rawa arba'a ya ka hudu ya ce uku na hurku waye uku na hurku imam ahmad imam al-bukhari imam muslim ya ka ɗauko hudu na ƙarshe su ne abu dawud tirmizi nasa'i ibn majah ya ce maka rawu talata ya ce banda ya ce mana adahu wa'ada al-akhir nan he karin magana ya ce bi salata ya ce mana adahun wa adal akhir banda su suwa damirin gawa yake iya ne banda imam ahmad imam al-bukhari imam muslim kuma wa adal akhir banda na karshe waya karshe ibn maja a bakwai an hudda hudu sauran nawa sauran uku wani uku ne kenan imam tirmizi kenan imam abu dawud tirmizi nasa'i suka ruwaye ita maka rawu talata kina wannan uku imamu abu dawud tirmidhi nasa'i wannan shi yace muttafaqun alayhi kuna abin sananne cewa abinda bukhari ya ka muslim sun kawo mun yi bayani akan cewa abinda ya shahara na magana sita sahihin wannan magana ce a barata anan magana ce ba ta da madogara kuma ba ta tabbata ba su masu littayin guda shida wannan biyun ne suka ambaci sun kawo ingantattun hadisai su wancan masu hudun abu dawud tirmidhi da sabin maja babu wanda ya cewa sahihi ne kadai ya kawo lakin waɗannan su ne sahihan su ne kadai ya tabbatar da kun bayan shaida ta malaman abun wannan lalle dole a jinjina musu ci abin da yake cikin su sahihi ne wannan kamar da yake da ta ka'ida ta malaman hadisi wannan shine sai muka yi bayanin maratibkin hadisi ƙololuwar ingancin hadisi sun mai misali martaba bakwai ƙololuwar martaba ingancin hadisi a ce muttafaqun alai ƙololuwar ingancin hadisi a ce mana bukhari ya kawo musulmi ya kawo sai na biyu abinda imamul bukhari kaɗai ya kawo mataki na uku abinda imam musulmi kaɗai ya kawo mataki na hudu abin da ya zo a kan sharɗinsu kenan sharɗin bukhari da muslim amma ba su kawo hadisin ba ya ce amma ya zo a kan sharɗin bukhari da muslim shi mataki na hudu mataki na biyar abin da ya zo a kan sharɗin bukhari amma bai hudu hadisin ba mataki na shidda abin da ya zo a sharɗin imam muslim amma bai ka hadisin ba mataki na bakwai abin da ya inganta a sauran littattafai in su sai ibn Khuzaima in su ibn Bande da malamai hadisi suka zo daga baya wanda aka tabbatar da hadisin ya inganta yana kan daraja ta bakwai wannan martabobi guda bakwai da aka jera na kololuwan ingancin hadisi kamar yadda suka martaba haka malamai suna ga cikin sahabbai wanda suka shahara akan hadisai su ma dai kusan bakwai suka jera za mu gana gaban sha Allah a takaice dai wannan sune ya kamata a rike akan karatun da muka yi wannan ƙa'idodi na saba'a sita hamsa arba'a talata da irin wannan ya kamata a rike dan an zo kurin bayanin zai maka yanzu insha Allah za mu tashi kitabul awwal kitabun littafin harko na wannan littafin na bulugh maram shine kitabut tahara malamai sukan yi kitab idan suka yi kitab alƙashin kitab za su kawo kuma mas'aloli sai su ce baban kaza baban kaza wasu kuma su ce fasalin kaza fasalin kaza an haka ce nan kenan an haka ce alkitab a wannan kitabikin kuma kamar da yake abu ne sananne asalin malamai magabata sukan yi littayi kurin juz'i misali akan sallah malamin kun yi kitabu salah kurin duk abin da yake da alaka da sallah zai kawo kuma mata eh kuma shi tira ta kabara ta harama magana rufi magana wane ne wani zai yi kurin kitabu tahara wani zai yi kitabu siyam wani zai yi kitabu hajj wani zai yi kitabu zakka haka suka yi ta yi in suka yi kitabu kin za su ka akan mas'ala zamnanna akan wadda suke magana kanta a cikin kitabikin wanda an ce abin da ya shahara da tawon suka shahara wanda aka fara gama babu kitabu daban-daban littafin na imam malik motsa malik shi fara gama irin wannan kitabu kitabu daban a wuri guda kenan to shi da dan zace ma kitabu kaza kitabu tahara kenan ka shirya cewa za ka samu babi daban-daban akan wannan nan zai ka maka dukkan abin da yake da alaka da mas'alar tsarki tsarkaka duk abin da yake da tsarkaka zai kama ita a wannan kitabin to kenan zai karkashin kitabu ke maka baban kaza to tunda an yi magana kan kitabu tsahara menene harkon abin da ake tsahara da shi shine alma nan malmina ce me hikimar cewa farawa da kitabu tsahara ganin a cikin idan littafi na ibada a cikin ibadodi ba mai girma kamar sallah ita kuma sallah sharaɗinta shine maganar tsarki wani sarwar magana yana cewa a tsohuwar shatarul iman shi kada ya ce rabin imani duk da an san tsarkaka daga najasa tsarkaka ta zunubai tsarkaka zuciya amma da wannan muna magana ana akan tsarkaka ta zahiri ta gababuwa ta wurare na ibada da abin da ke halitta ma kai sallah don misali yana cewa miftahu salat a salah ka tuhur مبتدا ثلاث كنا مبتدا ثلاث مكتا مبتدا مبتدا ثلاث الصلاة وتهريمه التكبير وتهليل التسليم هكذا كنا أبن لك مبدون صلى بقى شقاقه صلى سام دام صلى كان سام طهارة كنا ده هكا يهارا ده مغنى كتاب الطهارة ده كتاب الطهارة سيهارا ده باب المياه المياه جمع ما كما تقول رواية muna magana ruwa ya ce ruwaye da mu ruwa iri-iri ne akwai ruwa wanda yake tsahir a magairin mutahir akwai ruwa wanda yake najis akwai ruwa tsahir ko mutahir duk akwai wannan ta ce maka maganar ruwaye don zai magana akan mas'aloli da suke da alaka da ruwa sai ya fara da hadisin hurku ya ce an abi huraita radiyallahu an qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته كما أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وساحه ابن خزيمة والترمذي كما كهارا حديث مرقنا أبو هريرة أم أبو هريرة wanda idan aka ce da mun duniyar hadisi dole a ji shi kuma abin da ya kamata mu rike an samu wasu cikin masu amsa kira da musulmi kuma malamai yan ra'ayi sukan nemo kawo maganganu na sukan abu huraira wanda wannan maganganu na yan baya na wanda suke basu inda sa gaba ba idan ka koma baya duk wani magabaci akan ilimin hadisi ya tsan matsayin abu huraira duk da abin da yake kawo suke ɗaukowa a samu shubaha ga abu huraira maganar cewa abu huraira ya zo a shekara ta bakwai da hijira kusan shekara kaza da musulunci 20 ba kaɗan amma ya aka yi zai yi sauran sahabbai yawan hadisi duka shekara hudu ce ya yi tare da manzana salama ya aka yi haka wanda shi abin da suke kawo su yi suka kan shi shi kuma wanda ya karanta suna kan da ga dalilai masu ƙarfi daga ciki yana wa tun da ran shi aka fara wani maganganu gare shi na wasu na zargin shi ya yawaita hadisi ta nake cewa abin da ya kawo haka kuke ga haka muhi yawan ya ce muhajirai fatake ne 'yan kasuwa ne suka yi tahiya doguwa zuwa sham akan neman kuɗi kasuwa wani zai wata ma bai ko sama da haka su kuma ansar manoma ne suna kulawa da gonakai ni kuma ina nan ba na rabuwa da amsar tun da ya zo bai rabuwa da shi shi ma bai je ba ko'ina ko gida bai kama ba gidan shi masallaci duk abin da aka yi da shi ake ko kuna can gona ko kuna shan bayan haka ruwa cikin salbaka ta tabbata ita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana waye zan yi bayani in kare ɗauki wannan mayayin zai aje mayayi idan na yi bayani na kare ya ɗauka ya lullube kanshi da shi duk abin da ya ji ba zai mance ba manzala ya wannan addu'a abu hurairu ya aje mayayi annabi ya kare bayani abin da ya bayani ya ɗauka ya lullube kanshi ya ce tun daga ran nan bai ƙara mance ba abin da ya ji duk abin da ya hadace ya shiga kenan ha abada dan wa wannan zai ba ka ɗan da ba gani ba a yanzu nawa za ga yara kamar kwamfuta misali yaro da na gani kuma ya tabbata ba na bane mana abu ya ɗan aljeri ne ɗan shekara hudu ne ya hardace ƙur'ani kaf ba har da kaɗai ba ya yi musabaka ya ci musabaka a jidda ɗan shekara hudu an ce wannan ya saba duk wani mai hankalin mai kwallo da sai dan adam mai lissa da ka wani bisa alal aiki da maganar mujiza ko karama ta Allah a haƙiƙa rayuwar dan adam ta ce yaya za a shekara hudu ya fara magana ma bale a ce ya haddace qur'ani ba har da kaɗai ba ya ci musabaka da manya da ƙanana ya ci manyan kujera ma ya ɗora shi kujera ma ya ɗora shi kan kujere amma ya ci musabaka da manya masu gemu kaga wani abu ne na Allah ya ba su ba su bai kenan wannan Allah haka ya ba wannan ba Allah wannan abin in me yaji kun ya haddace yanzu ma akwai wani mutane yan uwa manya kanana irin baiwa ta Allah Allah bada mutane abin da suke dan da saka nake yasan ka ya san amma hankalinka amma da abin ya wakana mutum ne dan uwanka ma kun computer ma ka tare shi akwai suke ce asala min computer kuma an jaraba shi in me kai mishi kurin kai tsaye ga maka an ta computer an da ka an ta faɗi shi ya wani kuma Qur'ani ne in me aka mai tambaya kaza ko faɗi zai kaza faɗi zai suka ce alfan da aka ya kwamfuta gaggawa ba da jawabi kuma tunan na daga gaban ka zai kuma an jarraba hakan Allah yana abin da su Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya bashi wannan wannan baiwa ta addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kiyaye komi ga kiyayewa kuma ga lazimta kullum a nan yake abdullahi ibn umar iya cikin wanda baya mu da suka yawan hadisi amma iya cewa ya abu huraira anta alim min rasulullah wa alim hadisi abu huraira kai ne alkahi mu zama da manzon sallama kuma kai mu sanin hadisin shi abdullahi ibn umar shaida abdullahi ibn umar yake ba abu huraira shaida ya yi su zama da manzon Allah hakum ya yi sanin hadisin annabi sallama wannan abu ne sananne babu wani abu kan shi duk da ake cewa suna kama maganar sufi wannan zaman masallaci ba su banci ba irin wannan zama ne na fa'idantuwa da manzo Allah ya koma ga Allah ba har gwamna ya zamanto wata umar ya tashi gwamna a Bahrain an ga katarin da ya dawo wata ran ya dawo da wasu yan kudade Umar ya mai tuhuma an ya ku Abu Hurairah dan su bisa bari kowa ya kai amma jike ka an ya wannan kudin kuwa ya aika saba wannan kudin ya ce a kaka zargi ni ina da doki kaza ya hudu yanzu sai da shi da magana iya da bawa yanzu yake neman kudi a kai mishi da aka da sai aka mai kubin kwakwaf aka tabbatar da abin da ya faɗi haka ne ya ce wallahi abu da ka yaye mu da wannan abun dan bincike ne amma za ka koma ka cigaba a ban ƙara koma shugabancin wani ban da ƙara koma abin za a zarge ni a tuhumi imani na a tuhumi amana ta ce na da kai wannan ƙare ban wa kowa shugabanci ya ce bai koma aka aka ce bai koma bai koma gwamna ya wasa kenan daga baya sun yi iyalai sun yi komi sun ci gaba da rayuwar ɗan tafowa kenan abu huraira jigo ne dan a cikin sahabbai bakwai da aka ambata a cikin na warko ba suka yi kowa yawan ruwaya akwai shi abu huraira abdullahi bin umar abdullahi bin abbas jabir bin abdullahi abu sallar kudiri aisha radiyallahu anha na ga wani su bakwai ko shi abu huraira aisha jabir bin abdullahi abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abu sallar kudiri sai wane ne na bakwai mun hudu ba aisha ku al'adun eh eh haka ne daga anas kenan shi ne kashi anas bin malik shi ne ya cikin makiyan su ba gojin su kai koyon hadisi kenan wa'annan abu hurairah shine a gaban su kuma kusan ya limka su wajen abin da ya kawo na ruwaya to shi kenan muka fara za mu harajin hadisin abu hurairah radiyallahu anhu yana cewa ya ce yi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر من قال وانا لتاني امام محمد بن حجر وانا لتاني عائشة اتقيتش سيسا دين تقي رقي تام رقي ما وهلا سي تقي تام كاو اسنادي انوان انوان انوان انواني kun sai kai maka jigo magana don fiƙi wuce ta hadisi sai kai maka kurin abin da yake so ya kawo a wannan ruwa yanzu nan ta filbahar kurin cikin magana ya masala ya ce filbahar to magana yin ya cikin teku a cikin tafiya magana annabi ya tafi annabi ya tafi ba ma'anan magana kan mas'ala ta teku nan asalin ruwaya an ka koma can tushen da ya ga maka sabu zaka ce ya rasulullah ina na kabul ba ina mun ka kalai mun ma ya suna muna hawan teku ya rasulullah idan muna daukan dan ruwa daidai gwalgwado na bukata mu na shan mu idan muka ce mu wannan ruwa da muke doka na guzuri idan muka ce mu yi arwalla kuma mu sha za mu yi kishirwa asalin magana kenan to a nan ne he ba su jawabi cewa huwa tahur ma'uhu alhillu mai tatu asalin gama magana kenan akan mas'alar bahar kan mas'ala ta tahiya a cikin teku a ɗauki ruwa kasar ruwan teku ba ruwan sha bane bai sha ruwan da ruwan teku an ga shaƙi shoka ya mata ƙaru to kenan suka ɗaukar ruwan guzurinsu suka yi jaje in suka yi aiki da ruwansu na guziri za su yi kishirwa ya ce yomi ya faɗa su a jinsu na ruwan teku ruwan gishiri ne a rola ya ce a ruwan teku tsahuru ma'u ruwan shi ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa a tsahuru ma'u kuma ce alilu mutum kuma ya ƙara wasu ɗaru a dan ƙarin ilimi kuma musan shi halaka ne sun samu kenan ilimi biyu cewa kenan ruwan shi wannan gishirin shi bai canza mai komi halaka ne zai tsarki mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma abin da ya mutu a ciki ya ce mai ta tuke nan muna abin da ke ne musu dabbar da take rayuwa a ruwa wadda ba ta da wurin rayuwa sai ruwa ita ake ni in ta mutu a ruwa to musulun ta halaka ne ya ta kihi musulmin nama da ce dan ko a ya mutu ya ka cika hanka kenan ba wata matsala komi musulun teku da ki da dukkan dabba ta ruwa in ta mutu za ka ci ta a ciki wannan shi ne abin da yake cikin ma'anar wannan ruwaya ta nau'in ruwa kaga nan ya kama nau'in ruwa na teku ruwa ne ruwan gishiri ko mai gishiri amma gashi kuma an ce ya halitta mana musan shi halaka ne duk da kuma ruwa ne mai sunan ruwa sai wannan ya ce maka akharajahu al-arba'a wannan hudun suka rubuto shi kenan ya ga maka Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i ibn Majah sai ce kuma dama ya ga maka idan ba wannan bane ba iya ambata ya ce wa min abi shayba a can ba abin shayba ko kan ya karo da ibn abi shayba ma ya ce wallafuz lahu kenan akan ambaci irin waɗannan ababe ruwaya wane wane ya kawo ta amma ta lafaza lahu kenan lafazin da muka karanta a nan da ya kawo maka a nan za a samu ruwaya abu dawud ya kawo tirmizi ya kawo nasa'i ya kawo ilmaj ya kawo dusun kawo amma lafazin da aka rubuta a littafin lafazin wani ne a cikin malaman yakan ka samu a wani littafi lafazin ba haka daidai da haka ba yake duk da ma'anar guda zai kawo amma za a samu bambancin lafazi ko ƙarin kalma ko ta jumla amma wannan da ya ga maka ya ce maka lafazin na wane ne ke lafazin da ka gani a gabanka a yanzu lafazin imam ibn abi sheba ne magana kenan kuma wasahawu ibn Khuzaima wa Tirmidhi duk wannan dai ibn Khuzaima haka Tirmidhi sun inganta ruwayar haka yanzu malamai wannan tabbas din tabbatar da ingancin ruwayar ba mu da matsala kan magana hadisi ne sahihi ne ba matsala ko ne dan hata Imam Bukhari an mai tambaya da bai kan hadisin ba an mai tambaya Imam Tirmidhi mai tambaya ya ce hadisin sahihi ne kasa aka samu wani lokaci Imam Bukhari bai kan ruwa ba cikin littafin shi amma an mai tambaya ya shaida kan ruwayar وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لما طهور لا ينجسه شيء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كيتشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن لما طهور لا ينجسه شيء روى tsarkakacce ne ba abin da ke mada shi najasa kenan nan shi ma me ya biyo baya wanda ya san biyar buda'a biyar buda'a ma'ana rijiya ce sananna a madina sahabai suka ce ya rasulallah mukan yi arwalla da biyar buda'a alhali rijiya ce wadda ana kawo mata ababe na najasa tsalle na haila da wani nutsi suna haskun rijiya amma gashi ana muna arwala da wannan rijiya me matsayin wannan ruwa nan ina ga cikin malamai wanda basan zai kama gana wannan da yake kyawun fa'inta ga sahabbai rijiya an yi ambatan kyallayen haila na mata musu da sauran suna hada cikinta an ce wai ba zuwa bane ake canje shara ta zubawa rijiya da take gehen korama kuma san korama tana ɗauko komi kina irin rabunan da ke take turawa ita dai a takaice rijiya ce mai kazanta to amma suka ce rasulullah yaya matsayin arwalla daga ruwan wannan rijiya tunda ka samu dan najasa a cikinta shi ne ya kawo wannan magana wata ruwa ta abu dawud da ce ma a kai ma kana arwalla da wannan ruwa shi ne sai ce inna da ma'a tsahurun ruwa tsarkakakke ne layu na jisuhu shekun ba abin da ke mai da shi najasa kaga nan shigan najasa cikin ruwa ka sa bai ɗauke aiki ko hana aiki da wannan ruwa a ce bai tsarki don abu ne sananne mashi ma labarin ga irin abin da ake samu a cikinta irin na musu da kyallaye mata da kaza suna shiga cikinta ta da an ce rijiya ce mai ɗan girma kamar abu dawud mai ta abu dauda cashi yadda rijiya ya shiga ya auna ta ya auna ce faɗinta kan shi ya kai wajen zira'i shidda wata ruwa yake cewa in ka shiga tsaye tana kama bakin cibiya bakin al'aura a takaice ne yace ya je rijiye ko ta mai gadin ta wai wannan ga rijiye yanda manzon Allah ba ita ce har ba ta ce haka take ne barka kenan rijiya ce mai ruwa a takaice anan yanzu dai anan mun ji da wannan asalin maganar ruwa tsarkakakke ne ba abin da ke mai da shi najasa akhrajahu thalatha wa sahahu ahmad me yasa me an kawo ahmad thalatha wato sahahu ahmad me yasa ba ce da ahmad ko a ce arba'a malamai aka yi haka mun lokacin sa kamar imam ahmad bai kawo ruwa ba cikin tashi amma zaka tambaya me kake hudi a ruwaya ta wani kaza kaza sai shi da shi lalle wannan ruwaya hadisin sahihi kamar bukhari haka nan bai kama ruwayar Imam Bukhari amma zai shaida a mai tambaya kan ruwayar ruwayar da ya kawo ya ce wannan ruwayar ta hadisin sahihin hadisi duk da shi bai kada ba da tanshi kenan shi ma wannan hadisi salasa sun rawato shi kuma Imam Ahmad ya inganta ruwayar na yan uwa wannan mas'ala ce za mu shiga yanzu bayani za ka suroyi wannan jigon hadisin ya inganta za mu ga wasu ruwayoyi wanda za su ga neman tafsirin tafsirin ko bayanin wannan hadisi na ruwa tsakakkake ne don ruwa yan asali da me ake kare najasa ba da ruwa ba kuma ita ta kare shi akwai matsala shi zai hadisi jigo amma asali ita take kare shi to da kurin da sun ga mutum ta kare shi kuma inda ita tana kare shi an ce shi kare ta kenan akwai wani ƙarin bayani sai hadisi na gaba wannan dai ku rike dai abinda ya tabbata duka wa ana abi umama al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lamaa la yunajjisuhu shay illa ma ghalaba rihi wa ta'amihi wa lawnihi akhrajahu ibn majah wa ta'afahu abu hatim wannan ruwaya ta abi umama al-bahili yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ma'a la yunajjisuhu shay'un ruwa ba abin da ke maida shi najasa illa ma ghalaba ala rihi ma abin da ya rinjaye akan warin shi wa ta'ami ko kan dandanan shi walau ne ko kamar shi anan bangaren da ya ruwaya shi ma dai ya gaya maka cewa ibn majah ka ruwayar amma abu hatim ya tabbatar da ruwaya ce da ifa hadisi ne bai inganta ba hadisin wannan tabbas bai inganta ba kwata kwata makaranta dan uwan shi hadisin mun san kalma ta farko tana da ruwaya tabbatatta inna ma la la nujidu shay'un ko wannan bayanin wannan wannan istinaqin illa maghlab ala rihi wa ta'ami wa lawni ولذا بيهقي رواة بيهقي يكو الماء طهور إلا إن تغير لهوه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه يشي روى سيكككيني إلا إن تغير لهوه سيئن وارن وكمشن يا تنزع أو طعمه كوارن روان تنتنان شكي تنتنان شي يا تنزع aulaunin ko kamar ruwan ta canza ya ce biljan ta fi da wata najasa da ta hwada ciki ɗan wannan mu rike duk wata jigon rigimar ruwa a nan take duk wata rigimar inda ka kanta daga nan da taso mu yi da hadisi na gaba mu yi da bayan gaba gaba ɗaya wa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لما قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه أربعة وسهاه بن خزيمة والحاكم وابن حبان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيشي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا كان لما قلتين إذا روى يكي تلوبي أكيشي tulu biyu ko randa biyu shi dai an ce ya kai misali sa'i su ce gomiya tara saba'in zuwa gomiya tara da uku mu ce da litir zuwa tamanin abin da yake ɗauka nan dai iya magana kenan idan ruwa kai wannan tulu biyu lam yahmil al-khabath bai dokan kazamta ko najasa wa fi lafazin lam yanjus bai zama najasa akhrajahu al-arba'a wa sahu arba'a suka ruwaya kina Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i ibn Majah kuma ibn Khuzaimah ya inganta ruwaya haka Hakim ya inganta ta haka ibn Hibban do kamar na gaya muku wannan su ne duk rikicin ruwa a ƙarƙashin wannan hadisai yake yanzu abin da muke da garanti ruwa ya warko alma tsawurun la nujisu shewa yanzu abin da yake da matsala a yau fikihun da ta shahara ko fikihun kama so da yawa kurin ruwa su wa'anan malamai suna magana so da yawa in ruwa ya canza da kama uku kurin ko da menene ko da sabili ko da miya ko da menene in dai an ga canji ko da da abtayir ne ya su ce ruwa ya lalace a wanda ya su tahirun fi nafsi garin mutayin da gari shi mai tsarki ne amma bai tsakake wani abu nan ne tashin hankali ko rigima ko wahala da take samun masu bin maza ba ta nan wadda ake cewa malikiya da imam malik za mu gaba haka bane ra'ayin shi cewa su yanzu magabata yan uwa kowa ya yarda duk ittifaki ne kan ingancin wannan ruwaya ta ruwa tsarkakake ne ba abin da ke maida shi najasa amma kowa kuma ya yarda da wannan istisna'in wannan ƙarin bayanin sai abin da ya canza warin shi ɗanɗanon shi kamar shi wannan ƙarin ruwayar ba shi da inganci wani ittifaki ne a wajen malaman hadisi to yanzu a yi maganar wannan shi ne kamar shakar bin taimiyar rahimahullah yake cewa bai gaba da wata mas'ala kaf a cikin addini bai sabba da wata mas'ala guda ‘yan uwar wannan me ya ce masa'alar da babu nasi sahihi a kanta babu nasi a kanta amma dukkan malamai sun yi ijma'i a kanta wata magana ce lalacewar ruwa idan ya canza da najasa in ta canza ɗayan abu uku na shi wari shi ɗanɗanan shi kamar shi wani shi ittifaq ijma'i ne amma ce alhali bangaren hadisi ba ba tabbatacce kan shi amma kuma akan haka suke ko kai zaka da kai arwala da ga kada kallon warin kashi a hili ko tsari a hili ka taba yawa amma ta karuwa ya baka to ai da mu makaranta fata da gabata cikin abin da ake hujja akwai ijma'i ijma'in al'umma ne kan haka kuma hankali na mai hankali zai yarda tun da an yi magana da a magana ma an tsahuran an zan da sama ma an tsahuran wani ga tabbata gani tsahur tun da jaka ga ta gangariya wannan shine mas'ala kenan da malamai sun yarda da ruwa in ya canza da ɗayan abin mai najasa to kaga a nan su suna magana su jamhur ko malamai gabata suna maganar canjin ruwan in suka yi jima'i ya canza da najasa najasa ce ta canza kamar shi ko warin shi ko ɗanɗanon shi a wannan ne suka yi jima'i ba ya canza ba da ko sabili ko wani ruwan ruwan ruwan gari ko na ruwan ba shi ba su ba su yi magana ba akan abin da yake tsari don a nan mu za ka ajiye ruwa cikin tanu mutum ya zo an yana wani ya ja wai a tanu zaman tanuwa wanda ku su a can suna cewa jima zaman ruwa canjin ruwa da jimawa a wuri bai tafi da kai ba cikin fikin malike kanta don ruwa jima cikin a ƙasa ja ce ko a tano sauran sanar ya ja ko a roba iya warin roba dole sauran roba a wata ajiye ruwa dole ka ji ruwa iya warin roba sai ka fi daga yau shi ne wani ya ji kun da jimta ka ne wala ya da ko ruwa ya shi ne na kare wai ya samu wani kun dan wahala duk wani wani shishigi ne bakan kwala ne ka dauko wani kuma shi na kare babu kurun ruwa ruwa ne matuƙa babu da ta cikin shi dan wani kaga ruwan dan da abu da ciki wani dan ruwan dan gari ya shiga wani da ya shiga kurun ruwa ne balle da wani canza da wani da wani zaman shi a cikin roba ko ko a za a ɗauko ruwa an taɓa sa isan ko petrol a roban an wanke ta an wanke ta amma wannan zaman shi a cikin roba sai da dan wannan warin mai na petrol ya ga akwai warin petrol wa saka babu na saka petrol iya cikin najasa bai cikin najasa haka ruwan zintano bai cikin najasa haka ka ba kanka wahala da haka yan uwan gaskiyar magana canjin ruwa da hanya da yake bi da inda da inda yake aje da makwabtaka da wani abu sai ya samu canjin wari ko ɗanɗano ko kama bai mai tasiri akan ya bata shi sunan jamur suna magana in najasa ce ta canza ruwa shi ne suka yi ijima'i akan bai aikin arwalla ko wanka bai aikin tsarki da shi tunan mas'alar za ku ga uwa lalle wani su da yawa aka ɗauki na ba a rata yawa manya kun ba aka su kodi ba mun sai ake malikiya ce ba malikiya ba ce ba idan muka ɗauka wannan ruwaya ta idan ruwa ya kai ƙulla biyu bai ɗauka na gasa shi kuma nan ne shi ne jigon rigima ta malamai kan mas'ala ita kanta najasa idan ta hada cikin ruwa kowane ruwa ne in ta hada yake lalace a sun tabbatar da cewa in ta hwada in ta hwada wani abu ruwa mai kyau don an samu abin da ta hwada ciki matuƙa in dai wannan ruwan to a nan masu ɗaukar ƙullatai ne wanda suke cewa idan ruwa bai kai ƙulla biyu ba misali ruwan wanka ko na alwala sai najasa ta hwada sai suka ce wannan ruwan ko da bata canza shi ba bai tsarki bai tsarkake wani abu amma wannan ba ra'ayin malikiya ba ne duk da anan mutum zai gano da haka matsalar wanda ya karanci littafin fikin malikiya wanda ya karanci izziya ko risala wannan tawai ne suka shahara a nan kasashenmu na yamma afirka ta yamma wajen fikin malikiya izziya da risala ibn abi zaid mai izziya sai yake magana shi a fikin mai izziya idan najasa ta wada makayi wanda muna kashi da abin da muka ciki a yau mai yawa haka muka tashi abin da ke kan mutane haka fi inda mutane kenan ko mutum ya rike abin da ke koda aka ba mai iziya sai ya kawo mas'alar idan najasa ta wada cikin makayi mai arwala ko mai wanka matuƙa ba ta canza ba wannan ruwa iyanan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa idan an samu wani yayi kenan amma iya nan ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sai mai risala shi kuma ya ce idan ruwa najasa ta wada cikin ruwa ƙarami kamar na mai arwala ko na mai wanka ko da ba ta jirkita shi ba ya lalace ya zama najasa dukkan kalmar da ne me kawo haka ga kuma wannan magabata suna aiki bakin ishtihar ba ake suka da ra'i ba ko a ce a malikiya mai risala abin da ya kawo a nasin shi ya saba wa fiƙi imam malik ra'ayi ne na ibn rushd kai ne na sunun kai ra'ayin sunun ya kawo ra'ayin sunun ya kawo ra'ayin sunun kan magana ruwa iya tare da jamu domin mai jamhur imam ahmad imam shafi imam abu hanifa da almajiransu su suke kan wannan aƙida duk ruwan da bai kai ƙulla biyu ba to idan najasa ta hada kurin ya lalace wannan ce mazhaba ta imam abu hanifa imam shafi ahmad bin hanbal a nan sonu sai suna kun hujja da wannan ruwa ya ɗan ruwa sun an ce idan ruwa bai kai ƙulla biyu ba idan ruwa kai ƙulla biyu bai ɗaukar najasa kenan idan bai kai ba kenan ya ɗauka sai anan kenan mafhumin hadisi kenan iya dauka zata shine fahimta ta kuran suka sai kan haka wannan guda uku shafi'iyya hanafiya da hanbaliya amma imam malik shakhsin abin taymiya da zahiriya da ibn qayyim irin su abdul na muhammad ibn abdul wahab irin su tazi albani da malamai ne nan kusan dumin da malaman saudiya musamman jami'an kan haka suke me su kenan muna magana fiqh malikiya da su sai ibn taymiya sai ibn qayyim da sauran da malaman hadisi a yanzu suna kan fiqhun imam malik cewa ruwa ko da bai kai kullabi ba dan najasa ta hada matuƙa bata kanga shi ba iya nan ruwa tsayir mutsayyir na shi ne fiqhin malikiya kaga shi imam malik kana magana da ruwan gunga ko ruwan sabili shi imam malik ne da zaman ta hada cikin ruwa matuƙa bata kanga shi ba iya nan a matsayin ruwa da kakke mu tsarkakewa wannan haka suke wannan haka yake imam malik shi islam bin taymiya ibn qayyim da sauran malamai na hadisi kan haka suke kuma a tasa albani kan wannan fikin suke kan wannan ba dalili bane ba can ba su ce ba da musu ba da su wai mafhumin hadisi ne babban madogara to ga dai bi irbuda a fitta shi karara an tabbatar wa annabi annabi ya san da ita kuma an tabbatar da manzon Allah wannan rijiya ta buda'a wanda kake alwala da mu muna alwala ta ga abin da yake fadawa cikin ta kyalle na mai haila da wani musu ta fada ciki karra ga mishi amma kuma ya tabbata masa cewa alma tahurun la nujisu shay'un wannan hujja ce kurin kuma wajen wannan malaman gaskiya ta yi kai karara kan wannan magana ruwa kenan yanzu a takaice abin da za mu tabbatar da mu wuce kanmu ba kanmu wahala wajen ruwa matuƙa wannan an mai sunan ruwa ba an taɓa ruwan sabili ruwan omo ruwan gumba harau-harau don sabili ya shiga cikin ruwa kurin ga wani hankali sabili ka ji ƙarfin sabili wasa kun yana ruwan shi ne kun yana ruwa don manzan Allah yana wanka a ga gurbin gari a ciki kuma har yake cewa masu wankan haila su sa su sa sidra ko sidra sidra wannan magariya sidra ga sabili na ganin sidra sabri na da yake umarni su sa wajen wanka masu wankan haila yake sa a sa a wankan mamaci manzo Allah sallama kenan da inda ruwa zai canza an sa wannan abun ya ce a sa sa gaskiya fikin shi ya kace kware fikin maliki imam malik tana da sauki akan ruwa in dai ba an ce ba ruwan sabili ruwan kaza kuma ruwa ne amma sakon sabili a ciki an samu dan omo ya shiga ciki an samu dan wani kamshin abu kaza a ciki balle kun dan ka aje ya warin omo ga ya warin ya warin sans ya warin ya warin roba wannan kan ma ko aka kaka da shi ruwa ne lahiyi kurin kai wala kai wanka da kayan ka kurin in najasa ce ake magana shine ijma'in jamhur kuma kai ijma'i ba jamhur ba ijma'i ne duk da babu da suke ma kai shi amma dai ijma'i ne kamar hujja da shi cewa kenan amma su suna magana sai najasa sai najasa karkashin wannan malamai ta kawo muna rayuwa yanzu akwai wani abu da ke zauwa iya ka ji shi to yanzu wani magana ake ta ruwa tsakakake yanzu an ci gaba a wasu wurare da ilimin kimiyya ilimin zamani za a zo ruwa mai najasa a mai wani aiki a hudda najasa zuba sali ruwan wutsari ko ruwan gwalalo an kai wata marhala yanzu da ake ɗaukar shi a mai wani aiki a tace duk abin da cikin da shafa gaba ɗaya a ware ruwa tatacce kura ilimin zamani ya kai ga haka ruwa ne asali ruwan gulala ne amma duk abin da yake ciki wanda ba shi ba sun hunda ga ruwa da heye sai ya zo wannan ruwan ya iya tsarki ya iya wanka ko arwala ko bai yi ba wani abu ne zamani ya zo da shi wannan a da shi ba za ka fara ba ina ga wannan hata kibar ma musulki a saudiya a kusa kanta hata kibar ma hata kibar ulama ta saudiya majalisi na manyan malaman suka malaman saudiya manyan manyan malaman saudiya suna da musulki majalisi wannan haya aikin duk abin da na fatawa na zamani ko a Saudiya ko a duniya suna zama wani abin sabo da yazo a yi bincike me wani matsayi za mu bashi halitti haramci ya azamuna duk wani malami yake jin kai sun zamuna nan da kusan shekara arba'in arba'in za mu ci ba da biyu sun jira ɗari dubu ɗari hudu da goma tara takwas suka zamana aka diba wannan mas'ala ta cace ruwa ƙarshe suka yi ijima'i mazaɓin mana majalisar cewa matuƙa duk abin da yake ciki wanda ba shi ba an gudda ai daman dalilin na jasa da ta shiga shi yasa aka ce ruwan ya lalace to yanzu an gudda ta me zai matsala haka majmal fiqhi tarar al islami bayan wannan zama na wanda na take ba ulama su bayan shekara goma sha ɗaya suka sake zama a jidda su kuma su ma sun yi zama sun kawo masala ba shekara goma sha ɗaya da wancan zaman su ma suka yi nasu bacin mun fiƙi ita kuma ta duniya ce gaba ɗaya ta rabita ba saudiya kaɗai ba duniya gaba ɗaya masu suka zama su ma ƙarshen zaman haka suka tabbatar irin wannan kayan aiki na tace ruwa matuƙa za a tace ruwan a ware na jasa a ware ruwa da he wannan ruwan iya nan matsayin ruwan tsakakake wallahu alam wannan shine bayani akan ruwa yanzu sai mu tashi yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم wannan ruwaya abin da ke cikinta cewa abu rakibin labari yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la ya a hadakun filma'id da'im kaɗayanku ya yi wanka a cikin ruwa da wamamme ruwan da bai gudu kenan alhali iya da janaba kenan an hana wankan janaba a cikin karamin tabki ko cikin fisin wannan ruwa ce ta musulun sai a gani sai ya ruwaya ya ce wa bukhari wannan ruwa ce ta musulun a cikin sai bukhari ya ce la ya bulanna a hadakun firma idda'in allazi la ya jiri sun mai daga ta sulufi kaɗayanku ya yi wutsari firma idda'in a cikin ruwa da wamamme ya ma tafsirin shi tafsirin tafsirin fasara mai ma idda'in ya ce allazi la ya jiri nan a ce gwari amma gwari gwari maka bayanin dalla dalla shine ruwan da bai gudu sun mai daga tasulufi kuma ka zo ka yi wanka a ciki wani musulun sun mai daga tasulun minhu ka yi ruwa ka yi wanka daga ciki nan a wannan ruwaya kenan za mu ji zahirin hadisi an hana wanka a cikin an hana ruwa an hana wutsari a cikin ruwa da wamamme ruwan da bai gudu kuma ka zo ka yi wanka a ciki kenan kamar an hana ka wutsari ne kuma a yi wanka a ciki kamar abin biyu ne kenan aka hana a za don ta ka yi wutsari a ciki kuma ka yi wanka a ciki kasu kenan kamar shi ne aka hana kenan a wannan ruwaya haka za ta ɗauka a ruwa musulun sun mai katasirin minhu nan ta musulmi tana kawo maka cewa kai don haka ce fihi daban da minhu kenan nan ka yi wuta da maka ɗauko ka kuma gini kai to ruwa musulmi ta yi ko da ka ɗauko ma da wani abu ka zo kai ka yi wutsari a ciki an hana kuma ka ɗauko ruwa ka yi wutsarin ka ɗauko ka ga shi a ciki ba ba cike ban yi ba ciki amma na ɗauko ruwa kwano na yi to duk ɗaya ne ba ka yi ba ba ɗaukowa a yi wankan duk shi yake wannan ma'ana kawo lafazin ya ta kawo muslimin minhu kun abin da kai maka kama ruwa ba lafazin ba amma ya kawo minhu ya yi tushe ma kowa tunanin kaka ce an yi ko ayi duk ɗaya ne kurin ba a wutsari na abu uku duka farkon ɗauko ruwa wasu sai wannan ruwa kaɗai sai ce maka ayi abin da aka hana a yi wutsari a yi wanka shi aka hana kurin aiki da wata ruwa kaɗai kaɗai a to amma shi ta kullum sunna ko addini ana samun amsa ta jawabai daga hanyoyi daban-daban idan ka rike wancan ka ce eh kana da nasan hadisi kun bukhari ya kashi ma ba a wutsari a cikin ruwa da wumi kuma a wanka a ciki shi aka hana amma an karaba balai bane kenan to ga ruwa muslim an ce ba a dauko wa'i sai ce wali abi daud ruwa abi daud sai ce wala yakatasilu fihi min aljanaba dan wa sai ku lura da kyau tsarin wani malami yanzu duk wannan bayan da jiga maka wali muslim binu wali abi dauda la tuzra minhu min janaba wai a can hadisin ba haka bane kun yazo fiki wuce ya maka ta hadisi kenan a can sunan abi daud ya kawo wannan ruwaya na la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im bambanci ne nan ya kawo maka a can ya kawo wala ya kata sulfi min janaba kenan lafazin abu dawud duka biyu dan kalmar summa take bada wata ma'ana duka biyu ne aka hana lafazin abu dawud da abu biyu ne annabi hana da ya ake da wawu ba summa ba fa'ida ka wawu anan suna da kenan annabi ya hana wanka ya hana wutsari a cikin ruwa da umamme kuma ya hana wanka a ciki kenan duka wannan an hana wanka na janaba a ruwa karamin ruwa ko baka yi wutsari ba an hana haka kuma an hana wutsari a cikin shi kuɗa wannan samun gama wannan ruwawi suke ba mu wannan ma'ana kenan abin da aka hana duka biyun an hana ba ya biyu mun aka hana a jere kana iya ɗaya duka biyu an hana an hana wanka an hana wutsari a cikin ruwa da mame ko da ka zaka wuka wuce an hana kuma an hana a yi wankan janaba a cikin ruwa da mame kenan amma ruwa mai guduwa ba a hana ba to sai magana ruwa ne da mame amma irin dam da ake sha ruwan dam ko ruwa irin na babban sarki an ce wannan da ijma'in al'umma da ijma'in magabata shi kuma aka halitta kenan yin wankan janabal a ciki don bai tasiri a cikin babban ruwa wannan a cikin babban ruwa nan ke zama ganin ruwa ɗan ƙarami don ka daji da suke ɗan ruwa ɗan kwarkware ruwa ya wanka amma babban bahar ma'ana babban ruwa wannan ce ta ijma'i kamar da cikin tawzil akam ya kawo magana wannan na ijma'in malamai kan in babban ruwa ne wannan abin bai ciki ko da bai gudu bai ɗaukan matsayin karamin ruwa wanda ke wuri guda kuma san a zahiri karamin ruwa da zai canzawa ya samu matsala an ana matsala ciki yanzu dai a nan kenan mun ɗauki dai wannan hannun guda biyu ta gama ruwayoyin an hana mu wanka na an hana mu tsari a cikin ruwa da umarmi an hana wanka na janaba a ciki shikenan yanzu kuma sai hadisi na gaba kuma duk wannan dai sai inganta abin da ya inganta ne duka kowane ya inganta wa an rajulun sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam qal نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح wannan ruwaya cewa wani mutum cikin sahabbai da ake cewa jahala ta rawi rashin sanar mai ruwaya tana kan illa hadisi banda jahala kin sahabi in dai sahabi ne ko ba san kowa ba ce wani mutum ya zo ce annabi kaza ko da ba san kowa ne ne ba wannan bai illa akan ruwaya tunda sahabai duka udu ne musu shaida gaba daya wani mutum daga cikin sahaban sallallahu alaihi ya ce نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل من ذلك صلى الله عليه وسلم يا هانا مچي ta yi wanka da sauran namiji da ya wanka kina ya yi wanka ta zo ta yi wanka da sauran ruwan mijinta awar rajulu bi fadla mar'a ko namiji ya zo ya wanka da sauran ruwan matar shi da ta yi wanka na janaba ya ce wa daga sarifa jami'a duka su kamfata su ɗauko su yi wankan tare wannan wannan abu ne zamu ce ko mun so hukuncin shi daga baya dai zamu ga abin da ya ture cewa yin haka kin halatta insha Allah ji asalin ko akwai abu za ta ji haka ne daga baya abin da ka tabbatar da fikin sabai daga baya abin ba haka bane kuma yana karantar da mu da cewa ashe wanka mace da miji halaka ne ba laihi ba ba laihi bane ba annabi yana yi da matan shi ka take ce ya ce ya rasu da ka rage mun ya ce rage mun kima rage mun suna kenan suna suna aiki da makayin guda ba laifi bane ba wanka tare mace da miji ai wanka tare ko da menene ko da famfo ne ko da sani ne ko da menene a shari'a ta halatta sai wa ibn abbas radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أقبع عن قاربة abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sauran ruwan maimuna alhali wasan maimuna ita ce mata ta ƙarshe da yarma mata ta ƙarshe ce maimuna amma iya wanka da sauran ruwanta kaga can da aka ce ba haka nan daga baya abin kenan da an shaye hannun da aka ce ba yi duk ta ce mata ta karshe da arma kenan ya tabbata kuma ruwa ta musulun iya wanka da sauran ruwan mai muna wali ashabu sunan اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وسهاوي بالتلفزيون كده قدامه أصحاب السنن haka asabu sunan ana talaka su zuwa ga Abu Dawud Tirmidhi da Ibn Majah wata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka fi jafana an ci wani daro dan babban makai da jafana babban daro babban makai ne kuke cikin wani daro ko kasko zaka ci fa ja ya ka tasul min hema zana bayan ta wanka ta kare hema zana yazo zai wanka da wannan ruwa nata fa qalat sai ta ce inni kuntu yasun na wanka ina da jalma da wanka ba ina da janaba fa wanka wankan da nayi sai ta mata inna ma la junub ai ruwa bai janaba ba ruwan ruwa da janaba janaba da bai da wani musamman ruwa ba ruwan ruwa da janaba kenan ya kyale ta yayi aiki da kayan shi kenan kaga anan iya tabbatar ma da cewa kuma da kaga ce ba to zikirin daga baya tabbata kuma ruwa yan wa janaba wani abu ne ma'anawi yanzu haka akwai mai tsammanin wai in kai janaba ka sa kaya sun lalace tun da zuwa ka kasa kaya da zuwa ta gaba da janaba ka ba ruwan ba ruwan jikinka da janaba da wani abu ne ma'anawi dan kai zuwa ka sa kaya an ce hatta da kayan da kai janaba matuka babu wata kazamta a jikinsu za ka yi wanka ko ka wanke abu da ka wankewa ka je ka yi sallah cikin wannan kaya ba ba ruwan kaya da janaba jikinka wannan kuma wani abu ne na ma'ana ibadatan ba shi a jikinka ya zama da jasa ga ruwa abu hurairah ba ya ta manzo Allah sallama ya tsere annabi isa ta cikin gari ya annabi gabe nan ya kai Abu Hurairah zan ka baka baka ba shawara yace ya Rasulullah ina tare da kai da janaba shine abin yake mun yawani shine na labe naje ne wanka yace Abu Hurairah almuslimu la yajus mu'min almuslimu la yajus mu'min bai tabbata jaza kenan annabi ce ba wannan tsara wannan abu ne na ma'ana kenan dan mai janaba ya taba abu abin yana tsahir shi wannan shine ina ganin ya kamata mu tsaya dan uwa ne kamata ina ganin kan mu shiga a takaice dai wannan yanzu mun doki dai hukuncin ruwa na ibada in dai ruwa iya nan mai sunan ruwa ba an ce ruwan kaza ba dan shiga wannan bai bata inganta ruwa balle abin da kake ne amma in ka kai dan in da kika ta bata shi wannan ruwa lalace kura kuma ana wanka da sauran mace ko a yi tare dole ba dai bane ba yan uwa wanda suka bada sunan su rana ya tawo kan amsar littahi muna kira da wanda yake da hali ya je sai kan shi wanda ya bada sunan shi rana ta mun samu sunan mutum tamanin da ɗaya to amma bayan karatu za su je wajen abdulaziz ta iya nan ko kenan kowa zai samu insha Allah ka a yi rigib ka a yi kokowa wanda ya san ya bada sunan shi za a kira sunan shi kowa zai samu insha Allah sun tamanin da ɗaya insha Allah Allah saka masu kawo da alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته